المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar 26 da wata na rabi'in al'awwal bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 22 da wata na goma miladiyya haihuwar annabi isa idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya bisa kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yardarsa da amincewarsa uban subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a wannan masallaci na na premier casis domin ci gaba da karatun littafin matnul matnul arba'un nawawi na al-Imam an-Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda yau zamu tashi darasi na 10-12 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala zamu tashi akan hadisi na 18 hadisin Abi Dharr al-Ghifari haka ne ko mal yake ce muna al-hadithu thaminu 10 hadisi na 18 ana Abi Dharr جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ hadisun sahih wannan hadisin da muka karanta al-Imam tirmizi ya fitar da shi hadisi mai lamba 1986 al-Imam Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin sahihul jami'i ya ingantar da shi hadisi mai lamba 97 hadisin Abi Dharrin wa ake nihi da Abi Dharr abu zarrin al-ghifari radiyallahu anhu wa ardah sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda asalin sunansa wato jundub bin junada sunansa jundub bin junada mahaifiyarsa sunanta ramlatu bintu waqi'iyya al-ghaffariya ya kasance mutum ne wanda yake tsaka-tsakiya tsakanin fari ba fari ba ne iri wanda ya kai na zaba ya sana kuma ba baki ba ne mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma ni'ima ta jiki sannan kuma Allah ya taimake sa da waton yawan gashin geme sannan kuma dogo ne gashinsa fari ne sannan kuma haka gashin gemayarsa wanda alama ce daga cikin alamun wanda Allah ya taimake sa da shi akwai gudun duniya mutum ne mai tsantseni bai ɗauki duniya wata abu ba sannan kuma Allah ya sanya masa son talakawa yana son talakan mutum rayuwarsa kafin zawar addinin musulunci ya kasance a cikin ƙabilar su ta ghifariya au ghifara wanda a wannan ƙabilar sun kasance suna hujum suna tare waɗanda suka zo daga kwatauci suna suna tare su amma bayan zawar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da yaji da'awar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bai wata wata ba sai yayi kokari ya musulunta wanda ana cewa shine mutun na hudu ko mutun na biyar a wajen karbar musuluncin nan lokacin da yake jahiliya kafin ya musulunta bai taba bautawa gumki ba sannan kuma ya haranta wa kansa giya da abun da ya shafi watan duk abu mai sanya maye da kuma gumaka wannan a jahiliya kenan lokacin da ya ji fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani dan uwa da ake cewa Unais Unais bin Junada wanda ya tura sa garin Makka domin ya zo masa da labari gaskiyar abin da annabi ya zo da shi ɗan'uwansa ya zo garin Makka ya daimi tarihi ko kuma ya bibiyi annabi sallallahu alaihi wasallam irin da'awarsa da abin da ke ke karantarwa ya je gama ɗan'uwansa ga shi nan yake ce masa har yanzu dai baka zo min da abin da nake da bukata ba wannan ya sanya shi da kansa ya bar garin su ya je garin Makka domin ya ji abin da annabi yake karantarwa ya zo a gari a matsayin sa na bako Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda ya fahimci cewa wannan bako ne kuma ya sauke sa sai yake tambayar sa kaji abin da ya kawo ni me ya kaka sai ce kaji abin da ya kaji na zo ne domin na bibiyi wanda ake cewa manzo ne da kuma Aliyu ya kaisa majalisi inda yake buya yake sauraron zance a Nabi sallam a ƙarshe kuma yin musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutanen da suka fito ƙiri da muzu farkon da'awar addini suka bayyana cewa musulmi ne domin a ɗakin Ka'aba wanda mutum ya haika dan ya zo ɗakin Ka'aba ya bayyana musuluncinsa a wannan zo a wannan lokacin a wannan lokacin shi ya fito ya ce ya musulunta ya ilanin kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan ya sayya kafirai suka fito suka zaburo a kansa suka duke sa har ya kasa zaunawa a ƙarshe watan al-abbas bin abdul mutallib dan uwan manzon dan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kun manta ko dan wace kabila ce dan gifara ne kuma ko sai irin aikin da suke yi wannan ya sanya su kalisa to da haka kuma ya koma watan ya koma garinsu ya koma garinsu annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam yace masa yaje can garin da wannan ya koma garinsu can zai fara yana karantar da mutane a matsayin sa na wakilin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda al-imam al-bukhari ya fitar da wannan zantan lokacin da yazo a cikin kabilarsa ya tallata wa mutane musulunci wasu suka musulunta wasu basu musulunta ba rabi suka musulunta rabi basu musulunta ba har ya sayya dattizo daga cikin su wannan kabilar ta ghifara ima bin bin rukhsat al-ghifari yake limanci yake jagorancin mutane zuwa ga sallah har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar garin Makka ya je Madina suka suka suka suka koma suka yi hijira zuwa garin Madina a wannan sauran kabilar suka musulunta wanda ba su yi musulunci wancan lokacin ba bai je yakin Badar ba sannan kuma bai shahadarci yakin Uhud ba da Khandaq saboda yana garin su yana karantar da mutane addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangi subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara masa kawo hadisi guda 281 daga bakin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wanda al'imamul Bukhari da al'imamul Muslim sun haɗu a kan kawo hadisi guda goma sha biyu, wanda imamul Bukhari shi kaɗai ya fitar da hadisi guda biyu kacal a cikin littafinsa, al'imamul Muslim ma ya kawo hadisi guda guda biyu alaihima rahmatullahi ta'ala. daga cikin manyan ɗalibansa a fagen karatu Anas ɗan Malik ɗalibinsa ne dukkanin mu nan mu san waye Anas ɗan Malik ko to sa ɗalibin shi wato Abu Dharr al-Ghifari ne ya rasu a shekara ta 132 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce 31 a cikin watan Zulhijja a wani gida ake cewa Rabza wanda Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Mas'ud ya masa sallah kuma ya bar diyarsa guda kacal ya bar iya guda kacal a duniya wanda Usman bin Affan ya ɗauke ta ya kata a gidansa yake ci gaba da kula da tarbiyyanta wannan shine takaitaccen tarihi na Abi Dharr al-Ghifari Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda mali yace wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal da kuma baban Abdurrahman Mu'adh dan Jabal Mu'adh dan Jabal kuma shi ma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ne wanda yake asalinsa mutunan Madina ne al-Ansari ne mutunan mutunan Madina ne sunan sa Abdu'ay sunan sa Mu'az sunan baban sa bin Jabal dan Amr al-Ansari wanda ana kira ana masa al-kunya da Abu Abu Abdurrahman laqabin sa kuma Imam al-Fuqaha ana kiransa da shugaban masu fiqihu sannan kuma kanzul ulama taskar malumai wato shine bankin malumai mahaifiyarsa sunanta Hindu bintu Sahal al-Jahniya juhainiya wanda dukkanin yakin da manzon Allah ya fita gaba daya mu'azu dan jabal da shi aka tafi duk wani yaki da annabi ya fita ba wani yakin da aka bar sa a gida da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya musulunta yana da shekara ya musulunta ya da shekara goma sha sha takwas wanda ya dace alƙur'ani mai girma a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabin Allah ya yi masa shaidar cewa mahaddaci ne har annabi ke cewa khudhil qur'ana min arba'in in za ka koyi alƙur'ani ka koyi ƙur'ani gun mutum guda hudu daga cikinsu akwai mu'azu ɗan jabal Allah ya ƙara masa yarda sannan kuma ibn mas'udin Allah ya ƙara masa yarda ke cewa cikin ibn abbas afwa yace cikin sahabbai mutum guda wanda suka hadace alqur'ani tak kuma dukkanin su mutanen madina ne wanda an ba su shaida sun kware a wajen karatun alqur'ani mai girma matsayin sa a wajen a wajen falala ya kasance daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake so a rayuwa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansa manzon Allah ya gansa ce ya mu'azu inni inni la uhibbuka fillah annabi ce masa ya mu'azu na rantsi da Allah ina son ka dan Allah manzon Allah ce masa wallahi ina son ka kuma dan Allah yace ya annabin Allah Allah da Allah subhanahu wataala ya so baki daya sannan kuma a wani hadisi na annabi suke cewa arhamu ummati abubakar wanda ya fi kowa tausayi jin kai a cikin al'umma ta shi ne abubakar ya fi kowa tausayi wa shaddu hafi dinin lahi umar kuma wanda ya fi kowa tsanani a tsanantawa cikin addinin Allah kiyayewa shi ne umar ɗan khattab sai ma za ce wa asdaku ha haya a wanda ya fi kowa gaskiyar kunya wanda ya fi kowa kunya a cikin al'umma ta shi ne usman ɗan affan sai ce wa a'lamuhum bil halali wal haramu mu'azu bin jabal kuma wanda ya fi su sanin halali da haram fiƙihu kenan ko tantance halal da kuma haram annabi ce babu kawar mu'azu dan jabal cikin al'umma ta baki daya tun daga farko har ƙarshe sai ce wa afraduhum zaid kuma wanda ya fi su sanin ilimin gado shine zaidu sai ce wali kulli ummatin amin kowace al'umma ta da amintacce akwai wanda ta aminta ta yarda ta bashi confiance sai ce annabi ce wa aminu hadhihi al'umma ubaidu abu ubaida annabi ce kuma aminin wannan al'umar baki daya shine watan Abu Ubaida Allah ya kara musu yarda baki daya Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya kasance a cikin hudubar sa yana huduba yana cewa man arada al-fiqha falyati Mu'adh duk wanda yake son ya fahimci fiqhu ya dauki karatu fiqhu to ya zo wa Mu'adh dan Jabal in ka zo ka kare zancen fiqhu Allah ya hore masa kadibi Abdullahi dan Mas'ud yake fada akan sake cewa inna Mu'adh bin Jabal qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin yace mu'adh dan jabal ya kasance mai kaskantar da kansa wa Allah subhanahu wataala kuma mai kadaita Allah da bota kuma bai hada Allah da wani abin bota a cikin ibadarsa kuma bai kasance cikin mushrikai ba wanda ya rawaito hadisi guda 99 mu'adh dan jabal ya kawo hadisi guda guda 99 Allah subhanahu wataala ya karba masa sannan kuma ya rasu a a shekara ta 18 a wani a wani a wani ƙasar Ordon a Shimaliya Allah subhanahu wataala ya hada mu da su a cikin aljanna firdausi tare da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam babansa sahabi ne shi ma babansa sahabi ne shi yasa wace radiyallahu anhuma yace an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa qala yace ittaqillaha annabin Allah ce ittaqillaha ma'ana ka rika garkuwa daga azabar Allah shine jin tsoron Allah kenan ko ittaqillah ka riki garkuwa abinda zai kare ka daga azabar Allah subhanahu wataala ta hanyar bin abinda Allah yake so da kuma barin abinda Allah baya so idan mutun ya kiyaye kiyaye abinda Allah yake so kuma ya bar abinda Allah baya so shi kuma Allah ya masa alƙawarin zai kare sa daga mi daga shiga huta yasa annabi ce ittaqillaha fi'ili ne amari ka ji tsoron Allah ko Allah shine wanda ya cancanta da a ji tsoro domin shine wanda yake yake leka zukatan bayu duk abin da kake yi shi Allah yana gani kuma shine wanda yake ma kowa hisabi kuma shine wanda ya halice ka ya maka duk abin da kake takama da shi a rayuwa sannan kuma a gobe alkiyama ta sace daga shi Allah ya cancanta da ami da tsorace sa sai annabi ce haisu ma kunta a duk inda kake haisu ma zarfu makan ne ai fi ayyi makanin kunta a duk inda kake waton a boye ne kake ko kuma a bayyane kana cikin al'umma ko kuma ka kana boye ba ka baka ganin al'umma to ka tsoraci Allah subhanahu wataala malam jabir ka san akwai wanda shi din tsoron Allah sabaki yana cikin mutane ne yana cikin al'umma yana tare da mutane to a shak ne yana ustazu ne akramakallahu ne amma yar wali ne yana komawa shi kadai in aka nuno maka fajikinsa lokacin da shi ke shi kadai zaga zai shiga tiktok yana dibiyo kai aiwa ga ta kaza wannan ta kaza amma shi kadai yana shi kadai duk wani abu na maharin ba zai kusance sa ba kaga wannan bai ji tsoron Allah ba su ake ga ji tsoron Allah fi sirri wal alan a fili da kuma ami a boye a duk inda kake kaji tsoron Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimci da wannan ko kana wajen mutane ko baka cikin mutane kana a bayyane ko kuma a boye duk inda kake dai ka zamanto watan kana jin tsoron Allah subhanahu wataala domin ma yakunu min najwa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba wanda za ku yi ku tattauna ba ci Allah subhanahu wataala shi Allah shine wanda yake tare da ku Allah yana tare da ku huwa ma'akum aina ma kuntum Allah duk inda kuke yana tare da ku duk abin da kake yi kalebe kana kallo to Allah subhanahu wataala yana yana ganin ka musamman ma irin wanda irin yadda na san rayuwa ta jami'a malam jabir kaga mutum ustazu kuma sai ya zo da dare ya shiga cikin bargo sai ya shiga cikin yanar gizo yana kallon abun da baya baya halitta wani kuma da niyyar dan ya kashe shawa duka wannan haramun ne kuma bai ji tsoron Allah ba abin da baka iya cikin mutane min babi aula waton kai shi ba cikin kai ba abun ba cikin mutane ba domin kaka ji tsoron mutanen ka ji tsoron ubangijin mutanen shi ne mafi cancantar da aji a ji tsoro ba mutunan mutane za ka ji tsoro ba a'a mahalicin mutane shi ne wanda ya fi cancanta da da ji tsoronsa sai manzo Allah yake cewa wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha waton ka ka biye ma mummunan aiki da aikin kirki idan kayi idan ka yi aikin aiki mummuna aikin da Allah baya so aiki na sabo to yi kokari ka biye masa da aikin kwarai ka biye masa da da da aikin kwarai sai wannan aikin kwarai ya shafe wancan mummunar da kai ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta idan kai mummuna aiki abin da Allah baya so domin baka iya hana kanka da yin abin da Allah baya baya so mahama kana al'amr mahama kunta duk da ka kasance mutum mai jin tsoron Allah mai son ka kwatanta wallahi al'azim ba za ka iya rayuwa ba kai sabon Allah subhanahu wa ta'ala bayi ko duk da kai sai ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala duk da kai duk imanin ka sai ka mi sai ka yi sabon Allah ko to wannan ɗabi'a ce ta rayuwa mutum zai yi sabo amma kada ka nace akan yi akan yin sabon ko to idan ka yi sabo kuma sabo fa shi inda zunubi ya kai goga duk wanda yake ya san abin da yake bai da kyawu ne jama'a baka bane yanzu babu karuwar da za ta ce maka wallahi malan karuwanci ya halitta babu ta duk wata karuwa a kasar ta san cewa karuwanci menene haramun ne jama'a baka bane duk barawon da yake takawa a gidan mutane yana sata ya zo masallaci ayi sallah da shi ya doke mashin kinnan mutane da makamantan masu yin sata ba wanda zai ce maka aikin kware yake ya san babu min ba kyawu ko duk saman da suke zama saman titi saman hanya suna kallon ɗiyan mutane wacce tafi wane waccan tafi waccan ba wanda zai maka sana'ar kirki ce ko ba haka bane kowa ya san abu ne wanda yake mummuna ba haka bane to aikin aiki shilalan aiki kowa ya san kowa san sa innal halala bayyin wa innal harama bayyin halal duk abin da yake halali bayyana yake abin da yake kuma haramun kowa ya san sa ina ba tar mu fahimta to annabi yake cewa idan kai mummunan aiki da Allah baya so to idan kana son Allah ya karkare maka wancan abun da ka aikata yi kokari ka aikata aikin kwari da Allah yake so jama'a mun fahimta idan kai mummunan aiki to za a rubuta maka zinubi amma idan kai aikin kwarai sai Allah subhanahu wataala ya karkare maka wancan wancan zunubi malume sai suka tattauna a ƙarshen wannan mas'alar akan cewa eh wai idan mutun yayi mummuna kai sabon Allah ta hanyar istighfari ne ta hanyar tuba ne kawai kace Allah na tuba daga aikin da nayi Allah zai yaye maka ko kuma a'a duk wani nau'in aiki da kai wanda yake wannan aikin da kirki ne yana goge wancan abun da kai ko ba ji tambayar yanzu misali mutum ne yayi sabon Allah irin mutum ya dan yi talazzubi bin nazar ila al-harami mutum ya dan more kallo zuwa ga haramun musamman wannan jarabar ta ta TikTok da wasu shafifuka a a Facebook irin yadda ake zuba fotuna na batsa da kuma YouTube irin yadda ake zuba saksi a ciki sai mutum ya shiga ya dan kalla to idan kana son Allah ya goge maka wancan abun da kai da sabo zaka tuba ne kai ka ce Allah ya yahe maka ko kuma a'a zaka yi wani aikin kware ne Allah sai ya yahe maka wasu ka ce tuba mutun zashi wasu ka ce a'a mujarrad kawai zaka yi aikin kwarai to zai goge wancan wancan wancan abun domin Allah yake cewa wa aqimis salata tarfayin nahari wa zulfan min al-layl sai yake cewa innal hasnati يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات محل الشاهد إن الحسنات sadade kyawawan ayyuka da mutum zai yi duk kyawawan aiki da za ka yi Allah ce yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da mummuna da mutum ya aikata idan mutum yayi wani laifi akwai laifin da in kai in kai sadaka sai Allah ya goge maka in ka karanta Qur'ani in kai sai Allah ya yafe maka idan kai manzon Allah salati sai Allah ya yafe maka idan ka kai mahaifiyarka ziyara kai mata hidima sai Allah shi yafe maka idan waton ka sada zumunta sai Allah shi yafe maka akwai laifukan da dama da mutum za shi aikin alkhairi ne kawai akwai laifin da wallahi ba sai ka istighfari ba daga wanda dan uwanka kawai ka saka masa huska ku murmushi ai fira mai kyawu sai ya sa Allah ya goge maka zunubin da ka aikata jama'a mun fahimta duka cikin ayyuka na na alkhairi daga tamhuha sai ya shafe wannan wannan abun suka ce domin dalili da da da da dalili na biyu hadisin Anas sai da wani ke tambaye shi ya Rasulullah eh yake cewa inna huwa asaba min imratin ma yusibu rajul min imratihi illa zina lokacin wani tambaye tambaye ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh akan abun da yake samuwar eh yake samuwar mace abun da yake samu namiji yake samu namiji ya samu mace eh banda zina kuma yana yin sallar yana yin yana yin yana yin sallar subahin yana yin sallar subahin tare da tare da wa tare da su annabi ta bisa shin mutun ne yayi sabo irin irin laifi da na zina haka yaje yayi yayi irin ɗan tabe tabe amma bai kai da yin zina ba sai tambaye manzo Allah kan wannan abun sai annabi ta bisa shin kai sallar subahin tare da mu sai ce manzon Allah kwarai sai annabi ce innal hasanati yudhibna sayyi'ati wannan aikin da kai na kirki yin sallar subahin cikin lokaci ya goge maka wancan zulubin da da ka aikata ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta ashe tun yadda aikin alkhairi yake idan kai in kai sabon Allah wancan aikin alkhairi yana goge wancan zulubin yanzu misali mutum idan yayi zunubi arwalla kada in kai arwalla kun ga aikin alkhairi ce ko ko ba kai sallah ba wallahi zulubin da duka duka tsakanin arwalla ka zuwa wata arwalla Allah ya goge maka kai ne za ka zo ka yi arwalar azahar sai ka zo ka zauna saman bakin fada kun yi sallah da arwalar ta azahar sai ka zo ka zauna bakin fada sai wata ta biyo a yi da ita wani shi biyo a yi da ita ko kuma kana kawo kallo ba kai ba a yi ba kallo dai kawai har aka zo zuwa la'asar sai ka tashi ka yi ka yi arwalla ko kuma bayan ka tashi za ka je gida sai ka yi arwalla to wannan zunubin da ka tsoka da idanka lokacin da kake arwalla gaba ɗaya goge su baki ɗaya innal hasanat yuzhibna sayyi'at jama'a mun fahimci wannan karatun ko munanan ayyuka idan ka aikata aikin ƙwari yake goge wa'annan munanan ayyuka Allah subhanahu wataala ya datar da mu eh sai annabi yake cewa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kuma ka dabi'antu mutane watan da kyakkyawar dabi'a ka zaman ka zauna da mutane eh da dabi'a kyakkyawa abun Allah san barka a ce ka wani Allah ya mashi albarka akwai wanda in aka tuna da shi saboda kyakkyawan ɗabi'unsa wallahi za a dinga masa addu'a ko? to kyakkyawan ɗabi'a a wacce wadda ake da bukata ma'amalanci mutane kyakkyawan ɗabi'a ɗabi'an nan kashi biyu ce akwai fi'iliya akwai ta aiki kuma akwai ƙauliya akwai ta faɗa to ma huwa husnul khulq me ne kyakkyawan ɗabi'a masu ka ce kaful aza wasu ka ce abin da ake cewa kyakkyawan ɗabi'a shine kaka cutar da kowa kada kai mi kada ka cutar da kowa sannan kuma ka zamanto mai yawan kyauta a cikin a cikin al'umma sannan kuma idan an cutar da kai kai ka dinga haƙura akan cutar wadda da ake yi maka sannan kuma ka dinga sakan ma mutane fuska amma nawa kenan amma hudu inji al-imam al-uthaymin yace abin na farin kaka cutar da kowa a rayuwa a zamantakewa karan mutane kada ka kuskura wane ya cutu saboda dalilinka ko da a majalisi ne ka san yanzu wani saboda tsabar wawanci da ƙauyanci da bai san zabar rayuwar duniya ba yana shan tabarsa amma kuma ba zai tashi shan tabar ba sai in ya zo cikin mutane kuma ya san akwai wanda yana da asun ko kuma baya son warin tabara amma haka zai dinga gurara musu wannan warin da Allah ya tsira su ko bai tsira su ba wannan akwai kikkiawar ɗabi'a tare da shi kaga ya cutar to kakka cutar da kowa a rayuwa kakka yarda wani ya cutu ta dalilinka kakka yarda sannan kuma ka zamanto mai watan mai kyauta mai yawan kyauta kyauta ba dole sai ka dauki kuɗi ka baiwa mutane ba shi bane kadai kyauta ba ba fa kyauta bace kadai wai ka dinga dokar kuɗi kana baiwa kana baiwa mutane ka ba mutane damar su dinga zama da kai kai ai hira da kai shi kanta wata kyauta ce ko ka dinga kaiwa mutane ziyara shi kanshi wata wata kyauta ce ko yi wa mutum addu'a kyauta ce wallahi ka yi wa mutum addu'a kyauta ce wallahi al'azin da kun san irin abin da ke da kwai na cikin yi wa juna addu'a in sa ka addu'a in zan yi addu'a ta, to wallahi da ba za ka taɓa yadda ba ka yi addu'a ba ka samu ba ka yi waɗanwanka addu'a ba, kuma da ba wanda zai shiga tu da makansa ya roƙa makansa Allah subhanahu wa ta'ala, ya tabbata a hadisin annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam cewa, duk lokacin da za ka roƙa mu Allah ya biya wa ɗan'uwanka bukata, idan misalin malam tasiru sai ya roƙa maka Allah in ce, ya Allah, ka ga da halin malam tasiru yake ciki, Allah ka yi masa kaza, Allah ka ba sa kaza, ka kare sa da kaza, wannan addu'ar da ne masa manzon Allah ya ce ni kuma sai Allah ya sanya mala'iku sai su yi mi sai su roƙa min abin da na roƙa masa kun bai ci ba karatu ni ba sai na roƙa maka kaina ba ni idan na roƙa masa ni wa zai roƙa min mala'iku shi yasa kaga wannan ma kyauta ce ko ba kyauta bace kyauta ce ko abu na uku sannan kuma wasabaru alal adha in an cutar da kai kai in an cutar da kai wanda kake rayuwa suka cutar da kai da bakinsu ko kuma da ayyukan suke aikatawa to ka haƙura game da wannan cutarwar shi ma a matsayin jarabawa yake a wani ƙarshe na hudu sannan kuma ka zamanto mai sakin huska a cikin al'umma mai sakin huska a cikin a cikin al'umma akwai wani shi talaka ne mai da komi amma muni shi yahi yahi muni iya muni shi gashi talaka tilki ba wanda yake ba ko bihi ba wanda yake ba komi ba wanda ke moruwa da shi a karatu kusan kusan malamai sun yi kowa kyauta a duk duniya ba wanda ya kai malami kyauta wai ga muku dalili na daga cikin dalilai shi malam kullun karatu ne kyauta yake bayarwa ko ba ga bane ya zo ya bada sallah kyauta ya karanta da mutane kyauta akwai wanda fa in ya zauna wallahi ana yin sallar subahi akwai malaman sun bude littafai an kamma karatu ne sai hanci sai zuwa ƙarfe goma a tashi kuma da an yi azhar an dawo an zauna a ci gaba da karatu da an yi magariba kuma a zo a dawa da Allah wannan bai wannan wannan ai yayi alaji ungo ku kyauta ko al'umma tana moruwa da shi saboda mi ilimi yake bayarwa shi kuma in yana son duk malami da ke son ilimin sa ya karu to dole sai ya dinga karantarwa to ka zamanto waton eh mutum me me hakuri akan cutar wadda al'umma suke maka wasu ka ce watan kaful azaminan nasi abin da ake yi da kamu kakka cutar da kowa ta bakinka ko ka yi abin da zai cutar da wani kowane irin mutum ne komi matsayinsa to sakin huska abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma bazulun nada suka ce yawan basuwa ne ka dinga bada ka dinga yawaita wa mutane alkharrai sannan kuma ba wanda zai bina za ka rayu duk matsayinka to dole sai an cutar da kai duk da ka kai in ba sama kake ko ƙasa sai an cutar da kai to ka zamanto mai haƙuri akan wannan sannan kuma abin da yake da muhimmanci kwarai da gaske shine ka zamanto ka siffantu da sakin guska shi sai ku wani wani gashi talaka ne bai da amma bai saka mutane sa kullun daure yake wani kuma mai kudi ne amma kuma kullun daure yake wani cikin mutane mai kudi ne amma kuma yana sakin guska ina batar mun fa'inta yana yana saka ma mutane guska to wannan sai ka ga shi da'iman mahbub cikin mutanen ma ana son shi kuma sai musamman ma in ya ƙara in yin ƙara da gashi da kuɗi kuma ga sakin fuska kuma gashi da yawan ga yawan kyauta kuma duk abin da za mu na cutarwa baya mi baya damuwa akan wannan sai gansa abun soyuwa a cikin mutane kuma mutane ba su gane amfanin sa sai in ya gusa ire-iren wa'annan mutane ne wallahi ba a gane amfanin su sai sun mi sai sun gusa a kujera ko Allah subhanahu wataala ya sa mu dace wannan shine ake cewa watan kafful adha shine ake cewa kuma kikkiawar dabi'a kuma daga cikin kikkiawar dabi'a yan uwa akwai yafewa ka zaman to mai yafewa in ai maka kuma da Allah ce manzo Allah khudhil afwa wa amru bil urfi wa arid anil jahilina ka zaman to mutum mai rangoma rangome idan aka maka abu ba daidai ba kaga zaman to kai da an bata maka da rai ka ce sai an gani kusa akwai wanda shi babba ne a cikin a ma'aikata ko kuma a unguwa alhaji ne da an bata masa da da rai sai ya ce ina ai kowa sai ya ji da jikinsa wannan kuskure ne Allah ya ce manzo Allah khudhil afwa ka zaman to mai yahewa saboda ba ta yiwa Allah ma kana masa zunubi balantana kai a matsayin ka na jagora ko alhaji unguwa a gidanka fa matarka ce wa zaka dinga ciyar da ita so uku a wuni alal aqal ka ciyar da ita da safe da rana da yammaci da dare ko ka sa mata tufafi ka dinga ba ta kudin cefa ne duk abin da take da bukata ka dinga mata amma wallahi abin bi hana ta mata maka dare ba ka bane dan Allah kuma dole ka hakura da ita ko wani abin ma ita za ta bata maka da rai fa ita za ta yi abin ba daidai ba amma kuma kai za ka dinga ba ta hakuri haba hajiya ai Allah ya wuce zuciyarki Allah ya ja zamanin gwamnatin wannan zamani Allah daga daraja aka kana mata addu'a kana tsarra saboda ta dan sauka saboda in ba ta sauka ba to abincin ma sai dan wuyar gagara ka ci ko da an dabban ma sai ka ji baka jin dadin cin a wannan abin saboda huskar ta ba a sake take ba ko to malantana kai da wanda ka gaishe da hakorin sa 33 yana yawo dole ka hakura da da mutane shi yasa Allah ya ce manzo Allah ka zamanto mutum me mai rangwame kuma wa amru bil urfi kai umarni akan dan kyakkyawan dabi'u ka zamanto watan mai kyakkyawan dabi'u sannan kuma wa arid anil jahilina ka dinga kawo da kai ga mutane suke maka wauta daga cikin kyakkyawan dabi'a tambaya tambaya a yiran shin su kyakkyawan ɗabi'u wai abu ne wanda ake halittar mutum da su ko kuma a'a mutum ne ke nema makansa su na wannan kesin ce ne ko zai sai mu sharaka a ciki su ɗabi'u masu kyawu wai da mutum da su ne ake halittar mutum ake haihuwar mutum ko kuma a'a kowa yake zuwa ya so wa kansa ne albabu maftu ara'ukum kowa ya gana shi ra'ayi Ala Abdurrahim za ku ci wani abu? Wa alaikum salam, an dokta? Eh. Ana, ana, ana, ana nemo su. Eh. Sai kai koyi da, da abun da ya aikata. Masha Allah. Kun ji ra'ayin doktor, aha mai da ra'ayin akhar. Malam tasiri za ka ce, kyakkyawan ɗabi'a. wasu da su ake aihuwan mutum ko kuma a'a mutum ne ke nemo maka sai zaman to mai kyakkyawan ɗabi'a ya ku wanda su haka aka yi su kuma aku wanda masha Allah a resume mu takaita sai mu sa kyakkyawan ɗabi'u sauran ɗabi'u ana aihuwar mutum da su sannan kuma yanzu misali irin ɗabi'a ta jarinta jarinta da kuma abin da ya shafi kasala raganci akwai wanda shi tun taso shi rago ne ba ku lura ba kuma akwai wanda tun yana karami yanzu akwai wanda fa tun yana dan karami game da neman kuɗi bai da wasa tun yana dan karami zaga ya iya taga ya iya hada ya kada tattara wani wani ko za ga shi ga nan kawai ga nan dai sake sake haka kamar kamar an duka tuwon laushi bai da kamun jiki ko kaga wannan ɗabi'a ce da aka aiho ake aihuwar mutum da shi kuma akwai ɗabi'un da mutum ne ke nemo kansa irin misalin kyauta da sauransu ba wanda ake aihuwa da su a kawai mutum ya wannan tuktasa mutum ne ke nema irin kunya irin zama da mutunci da sauransu ko kyaye mutunci duka ɗabi'u ne da mutum yake newa yake newa kansa ina fatar mun fahimta eh ya tabbata a wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani sahabi da ake cewa Ashaj dan dan Qais Allah ya kara masa yarda manzo ya ce inna fika khislatayn a inna fika la khulqayla la khulqayn a wata riwaya la khislatayn a tattare da kai akwai wasu ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah wa rasuluhu Allah da mun suna son wannan dabi'a annabi ne yace wani sahabi Ashaj bin Qais wane kana da wasu dabi'a guda bi da Allah yana son wannan dabi'ar kuma manzo Allah yana son su sai ce ya rasulullah wai wannan dabi'un eh menene annabi ce masa alhilmu akwai ka da juriya kai mutun ne mai dauriya kaga juriya mutun ya zama to mai haƙuri dabi'a ce da Allah yake yake so sannan kuma wal anat akwai shi da mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗabi'un ya annabi ce Allah na sasu ko manzon Allah yana sasu sai tambaye manzon Allah wai shin wannan ɗabi'un a'a haka Allah yin da su ko kuma a'a na neme su ne sai manzon Allah ke ce masa Allah ne ya ce bake ka dawa da wa'annan ɗabi'un Allah ka taimaka da ɗabi'u nagartattu jama'a mun fahimta ko to ɗabi'u na kirki su ɗabi'u na da yawa ƙwarai a zana min ko guda goma haka ɗabi'u masu kyawu banci wanda muka ambata ɗabi'u masu kyawu daga ciki bari in bada nawa akwai kunya ɗabi'a ce da ake so mutum ya zamanto da kunya ka san shi wani har jin daɗi yake malam jabir a ce wani bai kumya wala abu wanda shi yana jin daɗi hawa har a sami take bada in abu ya taso na rashin kunya su a kirayo su kaga wannan ya lalace bai da ɗabi'u masu masu kya wannan ɗabi'a ce da ya kamata kowa ya mi da ɗabi'antu da ta karaman to mutum me mai kunya manzon Allah aka ce ya fi budurwa kunya kusan yariya budurwa mace budurwa akwai kunya ta tare da ita ko akwai wadda wallahi wallahi in ta tsaya da namiji na rance da Allah karkarwa take yi jinanta suna rawa saboda bata saba ba mike nuna wani kunya in tana tafiya za ka ganta tana matsale mai kina bata damu ba amma in ka samu Allah da kada yar bana bako to ka shiga uku kakin ka ce dai ta ce goma to irin wannan ba abu ke zama bace ba abu ke zama bace wallahu ta'ala alam na ba da nawa ku ba da naku tara na'am akwai sakin huska shi ma dabi'a ce mai kyau ina jin mu ambace shi aiko to kada a ambaci abin da muka ambata na'am ladabi kamar ya ladabi girmama na gaba masha Allah girmama na gaba dabi'a ce me me kyawu girmama na gaba ka zaman to har aka manzo Allah ce bayar ga cikin mu duk wanda baya girmama mayya sada kuma baya tausayin karami masha Allah dabi'a ce me kyau ka dinga girmama na na gaba gare ka Allah ya saka da alkhairi na'am tausayi masha Allah tausayi tausayawa annabi yake cewa ku dinga tausayawa ku tausayawa wanda ke kasa sai Allah da ke sama ya tausaya muku dabi'a ce mai kyawun kware daga sai ka zamanto mutum mai tausayi tausayi ya sanya karo ta shiga ta shiga aljanna tausayi yasa Allah ya sanya karo aljanna ku zamanto masu tausayi mun samu guda uku kenan ko to saura nawa saura bakwai al-ihsan kyautatawa bayun Allah ɗabi'a ce mai kyawu ta ihsani kyautata wa bayan Allah ɗabi'a ce mai kyawu mun samu guda hudu nan ɓangaren aha akwai haƙuri masha Allah ka aga ɗabi'a haƙuri ɗabi'a ce mai ba kowa ba Allah ke ba haƙuri shi shi ne in Allah ya baka shi to an baka gishirin zamantakewar rayuwar duniya ko Allah ka taimake mu ka azuta mu da da haƙuri ita shi mai haƙuri saboda tsabar ɗabi'ar na da girma ai aka je kiyama ko hisabi Allah baya mu saka Allah zai ta shiga aljanna Allah ya samu dace mun samu guda biyar saura biyar na'am shawara ta ta gari shawara ba da shawara nagartacciya ta gari dabi'a ce mai kyau masha Allah na'am kyamar abinda Allah baya so shi ma dabi'a ce mai kyau aha taqwa jin tsoron Allah shi ma dabi'a ce mai kyau mun samu guda takwas saura biyu eh ƙarancin magana masha Allah zai ɗabi'a ce wanda mai zuba ka rasa fa mutum ya zamanto ko da shiga zamanto cikin wata silansiye ba a san mutum da yawan surutu ɗabi'a ce mai kyawu wannan sai ɗabi'u daga cikin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a han saura guda ɗaya sada zumunta ɗabi'a ce mai kyawu Allah ya taimake mu akan wasan ɗabi'un nan gaba da muka ambata wannan hadisi mun zo ƙarshen hadisin ko daga cikin fa'idar hadisin yana nuna mana cewa falalar jin tsoron Allah subhanahu ko wajibcin jin tsoron Allah subhanahu wata'ala abu na biyu yana nuna mana cewa kyawawan aiki suna goge mummuna aiki da mutum ya aikata ko abu na na uku sannan kuma watan falalar bayun Allah falalar Allah subhanahu wata'ala akan bayun Allah subhanahu wata'ala da yake Allah yana kwatanta kwatanta aikin kwarai yana rinjayar mummunan aiki sannan kuma abu na ƙarshe shi ne ƙoƙari waɗaita da mu a kan siffanta da ɗabi'u nagartattu Allah ya taimake mu a kansa sai mu je hadisi na sha tara ko mali yake cewa alhadisu tasi a ashara ana abi al'abbasi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuk احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي غير الترمذي احفظ الله تجده تجا تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك إيه، واعلم أن النصر مع ال- أن- مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن حديث الإمام الإمام الترمذي يبتدى شي حديث دبوبيو دري بير دشاشدة الإمام الألباني إن تد حديث حديث ملمبا دبو بق- إيه، تكين صحيح الجامع الصحيح jami'ar sahi yake ce hadisi na dubu bakwai da ɗari tara da hamsin da bakwai hadisin abul abbas waye ne abul abbas abul abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yake malamin hadisi faƙihi mahaddacin alƙur'ani mafassarin alƙur'ani ɗanewa eh, shi dan wa da dan kare shi ke shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansa al-Abbas wan annabi sal- wan baban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallami an halice eh, an haife sa eh, kafin hijirar manzon Allah da shekara 13 ya yi hijira tare da babansa zuwa garin z- garin Madina eh, kusan fatahu makka kusan fatahu makka ya hijira mahaifiyarsa sunanta lubabatul kubra sunan mahaifiyarsa lubabatu al-kubra lokacin da mahaifiyarsa ta dauki cikin sama eh, annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da da da yaron da labarin cewa al-abbas ya ce wa manzo Allah kaji kaji kaji eh, wannan ya sanya manzo Allah ya yi masa addu'a annabi yayi addu'a kuma lokacin da aka aihe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabo da biyu ya sanya masa a baki eh, wannan bawon Allah eh, ana masa da laqabi da hibrul umma ko habrul umma cewa tekun al'umma shine teku na na al'umma malami ne na wannan al'umma ko kuma tarjamanul qur'an wanda yake fassara alqur'ani ƙwararre ne duk cikin sahabbai eh, yana cikin manyan malamai a wajen tafsirin alqur'ani mai girma da wuya malamin tafsiri ya yana da wuya malamin tafsiri yanzu yana tafsiri bai ce dan Abbas ya ce ba ko tarjumanul qur'an eh, lokacin da aka ya musulunta ba a san lokacin musulunta sa bi dabt ba a san wani lokaci bane ya musulunta takaitaccen lokacin musulunta sa ba a san wannan ba Eh, kuma da yayin hijira yana shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wajen kaunar mamarsa da ake kira Maimunatu bintul Harith kaunar mamarsa ce ita matarwa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baban shi kuma wan baban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mun bayyana ko eh, wata rana yana yazo gidan Maimuna ya kawo manzon Allah ruwan arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mai mulki ce manzon Allah ga ga ga ga ga Abdullah ya ka maka ruwa nan annabi ya masa addu'a yake cewa Allahu faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil ya Allah ka sadar da shi a cikin wannan addini sannan kuma ka ka ilmantar da shi fassara alqur'ani mai girma eh, wanda al- Allah ya hore masa fassara ta alqur'ani mai girma a zamanin Umar dan Khattab a zamanin Umar dan Khattab eh, ya kasance yana da cikin konsaye konsaye na na Umar dan Khattab yana bashi shawarwari kuma ya kusantar da shi lokacin babansa da ya fahimci cewa Umar yana Umar yana yana yawan shawara da shi sai ya masa wata magana yake ce masa ya ke dan dana naga alamar cewa Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana kusanta ka kware da gaske ko kuma yana neman ka shawara kware da gaske to ka ji tsoron Allah kada ka kuskura ka dauki sirrin sa ka kai ma wani babansa ke faɗa masa haka fa kada ka dauki sirrin sa ka kai ma ka kai ma wani sannan kuma kada ka ka masa firar wani har abada sannan kuma kada ka yi masa ƙarya a matukar ka na mashawarcinsa eh wanda wannan matsayinsa na konsaye ya an taba wata rana sahabbai wasu daga cikin wasu daga cikin mutane suka ce ba mu gane wa dan khattabu ba karamin yaro karami dan yaro karami kuma ka kawo shi a cikin mashawartanka sai ce ni na san abin da ba ku sani ba a tattare da shi Eh, ni na san abin da ba ku sani ba a tattare da wannan yaron sai ya tara su gaba daya sai ya kira Abdullahi dan Abbas sai ya ce wa zai fassara min idza jaa nasrullahi wal fatah yazo ka ce ai to kaje ga abin da take nihi cewa idan manzon Allah yazo yazo mutuwa ya ta istighfari daga cewa Abdullahi dan Abbas kaifa sai ce idza jaa nasrullahi wal fatah tana karanta da cewa lokacin mutuwar manzon Allah yayi ne idan kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah aka sai budin fatawa maka to alama ce ta cewa ka kusa barin wannan duniyar da ka rige istighfari kuma ka tuma Allah subhanahu wataala kuma dan hatta bai ce na rantsi da Allah ne ma abu da na fa'inta kenan kun ga ya kware wajen wajen mi wajen fassarar alqur'ani mai girma sannan kuma ya kawo hadisai guda 1660 cif daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun yi ittifaki akan hadisi guda guda 75 wanda Imam al-Bukhari kadai ya kawo hadisansa a cikin littafin sa hadisi 120 daidai suka ce hadisi 110 a Imam Muslim ya kawo hadisi guda guda tara ya rasu a hijira shekara da shekara 1668 afwan 68 a kasar a kasar Taif Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya kuma ƙara masa yarda ya hada mu da shi a cikin aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kusan mun ce muku duk sahabin da zamu karanta sai mun kawo dan takaitaccen tarihin sa to wannan sahabin yake to kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance a bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa in ma ya zamanto bayan manzon Allah sama abun hawa in ma ya zamanto a kasali annabi na ta hena yana bayan sa fa qala sai manzon Allah ya ce masa yauma a wata rana fa qala sai manzon Allah ya ce ya hulamu ya kai karaman karamin yaro domin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abdullahi dan dan Abbas bai kai shekara 15 ba suka ce shekarunsa ba su wuce bai kai 15 ba zuwa 15 in yayi yawa ya zama to 15 har annabi ya bar duniya kenan kaga karamin karamin yaro ne amma wata gin manyan sahabbai malami ne ko da manzon Allah ya rasu malami ne ina ba da mun fahimta ya san Qur'ani gaba ɗaya yace babu wata aya face sai da ya san ina aka saukar da ita game da wanda sha'ani aka saukar da ita babu wata aya Qur'ani ya san dalilin saukar da ita yana shekara 15 manzon Allah ya ya bar duniya kaga ashe ba karami bane ko kaga mu yanzu yaran mu shekara 15 daga arewa to tofo sai kuma hijira sai kawai ɗan kallon Manchester da Liverpool da suka sani game da ta annabi Qur'ani ba su iya fassara komai annabi ce masa ya hulamu ya kai karamin yaro inni uallimuka kalimat ni zan koyar da kai zan sanar da kai wasu kalmomi ai min ajli tanbih manzo Allah dan ya tunatar da shi tunatarwa ce annabi na son ya ilmantar da shi wani abu yace ihfadillaha ka kiyaye ai ka kiyaye dogokin Allah da shari'ar Allah ta hanyar yin abin da Allah yake so da kuma barin abin da Allah ba subhanahu wataala baya so shine wato kiyaye Allah ko kuma ka kiyaye Allah a cikin sha'anin addininka da iyalinka da dukiyarka da kai karan kanka ka zamanto cikin wato bayin Allah masu kyautatawa a rayuwa ka zamanto cikin mi ka kiyaye Allah subhanahu wataala gidanka mata kaka zamanto kana musulunci gidanka ana ana ta'asa a'a in ka kiyaye Allah to ka kiyaye gidanka iyalinka su ma matanka ka san kaka zamanto ka san akwai wanda zai tashi ya sallar subahi amma bai damu mata su sallar subahi ba ko ayansu su sallar subahi shi dai owa dai yayi to wannan ya kiyaye dokokin Allah in ka kiyaye matanka ma ka sa kai ba ka kallon arewa 24 amma kuma kawar matanka da yanka suna kallo ka kiyaye dokokin Allah ne ka ce ba ka kallon indiya amma kuma ɗiyanka suna kallon aska bakwai ko aska tara ce ka kiyaye dokokin Allah ne kaga akwai tinka da walwala cikin cikin al'amarin Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya to ihfadillah ka kiyaye dokokin Allah yahfazuka sai Allah ya kiyaye ka sai Allah subhanahu wataala watan ya kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya kiyaye ka wace me ya kiyaye Allah subhanahu wataala ma'anar sai Allah ya ƙara dora ka akan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala daga lokacin da mutun ya kiyaye abinda Allah baya so to wallahi ka lura kowa ya auna da kansa idan ka tsayo akan abinda Allah yake so to Allah zai taimake ka akan bari kuma abinda shi Allah baya so mun fahimta akwai wani matashi da muke hira shi ya kira ne ya ce malam shi ya koyi ya taba wasu wani lokaci ya kai kusan wata guda bai samu sallar subahin ba sallar subahin har wata guda yace bai samu ba sallar subahin sallar subahin wata guda miye dalili yace wallahi malam soyayya nake yace amma yanzu mun rabu da yariyar yace wallahi kullun ne ake sallar subahin kace to akwai abu da kuke kumtawa shi yasa Allah yake hana ka tawatan wannan abun kun bayinta ya ce wallahi haka ne ce sai su kai karhe ɗai na dare ana cacin ana ana fira kuma to wa'azi kake mata wadda take biya ya ce babu ko daga ciki kaga wannan sabon Allah ne kuma to auren da zaka yi ce wallahi dai shi daga baya dai ya gano ba bai iya aurenta kuma aka dai zaka ci gaba da yi ce dole Allah ya haranta maka wani aiki daga cikin ibadunsa daga duk lokacin da ka kiyaye dokan da Allah ya wajabta maka ka kiyaye dokokin Allah ka ji tsoron Allah cikin al'amarin to sai Allah ya taimake ka akan yin abin da shi Allah subhanahu wataala yake so jama'a mun fahimta kun gane wannan karatun to Allah ya taimake mu akan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kalma ta biyu sai annabi ya ce ihfazillaha tajidhu tijahaka ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala a cikin al'amuranka ta hanyar yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so kuma ka kiyaye Allah cikin karan kanka da iyalinka da dukiyarka da matanka to tajidu tujahalaka sai ka samu taimakon Allah subhanahu wataala a cikin al'amarinka baki daya ka samu taimakon Allah a cikin al'amarinka baki daya ai wannan shine fadar Allah da ya ce manzo Allah ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ai Allah ya wadatar maka sai ka samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala don Allah in ga taimakon Allah akwai taimakon da kake da bukata wanda ba shi ba in Allah ya shiga cikin al'amarinka yanzu misalin a gidanka wallahi mu da kyawu masu aure su sa wani abu a ransu cewa kiyaye dokokin Allah daga cikin abun da ke sanya Allah ya ƙara maka jin daɗin rayuwar aure kiyaye dokar Allah daga cikin abun da ke sanya Allah ya ƙara maka matsayi a rayuwa kiyaye dokar Allah daga cikin abun da ke sanya Allah ya ƙara haɓaka dukiyarka a kasuwanci mun bayyanta to in ka sanya Allah a gaba cikin al'amarinka to sai ka samu Allah ya ka maka agajinsa yana mi yana ka maka gudunmuwa a rayuwa saboda ka san ba dubara ka bace ba yin ka bane sai yake ta masa abu na uku kalma ta uku wa idza sa'alta fas'alillah idan zaka tambaya to kaka tambaye eh kaka tambaye kowa ka tambaye Allah subhanahu wataala tambaya kashi biyu ce akwai abin da wani zai iya maka kuma akwai abin da babu wanda zai ke yi sa sewa sai Allah subhanahu wataala yanzu misali a tana iya kamawa tana iya kamawa la qaddar Allah Allah ya jarrabi matarka ko danka da rashin lafiya ka zo wajen wani neman taimako na ya baka bashi ka je ka kai sa likita asibiti ai masa magani kaga wannan yana iya maka ko ba zai iya yi ba kaga wannan taimakon ba laifi bane dan ka je ka nemi wannan taimakon amma akwai taimakon da babu wanda ya kamata ka roƙa sewa sai Allah in ka roƙi wani wanda ba Allah ba kai shirka shi ne ka roƙi wani ya baka kuɗi misali ka ai maka kuɗi a ce kai kana son ka zan miliyoniya don Allah akwai ne ki samu ce zama miliyoniya bancin Allah misalin ka ba kana son kana son wanda a baka ka ci jarabawa ka ci mi jarabawa ki kai ina son ai maka ai maka rubutu da bik akwai ai maka ai maka wani abu da bik wanda ka zana in ka zo kawai sai da kana rubutawa tana tahiya da kanta ai gashi ga wani aiki da ba sa gaba ko ko kuma aihuwa akwai wanda ke bada haihuwa bancin Allah babu sai ka zo waje wanda kace kana son ya ya maka yadda zaka ka samu dan da ba ta hanyar da ta kamata ba kaga wannan ka nemi taimakon wani wanda ba ba Allah ba to in zaka yi roƙo duk cikin zaka roƙa ka roƙi Allah subhanahu wataala shi yasa mun taba karanta cewa wani shari ke cewa la tas'alaina bunai adam hajatan was'al abwabu was'al alladhi was'al alladhi abwabuhu la tughlaqu Allahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bunai adama hina yus'alu yaghdabu yace kaka tambaye mutum bukatar kai ga da bukata ka gaya wa Allah shi Allah shike arzitawa shike bada haihuwa shike daga sama shike kasar mutum shike yin komi a rayuwa yace to ka tambaye dan Allah subhanahu wataala watan biyan bukata kaka tambaye dan watan mutum domin Allah idan baka tambaye sai yana wushi da kai shi ko dan annabi adam in ka cika tambaye sai dinga mi ya dinga zaman tuwa yana bata rai idan ka zaman to kana tambayar mutum kullun yowa ne ba ni ba ni ba ni ba ni gajiya ake da kai ko ko matarka ce ta zaman to ko matarka ce matarka da ka kawo ka aura abin kaunarka farin cikin zuciyarka ka kawo ka aje ko eh ta cika mai gida babu kaza mai gida a so kaza wallahi wata ran sai ka jiran ka ya baci mun bayyanta to balantana wani can daban haka kakka yawaita kakka yawaita yawaita mutane yawan bukata ka ce ai maka ai maka a'a ka zama to ko kullun kana mai da al'amarin ka ga Allah subhanahu wataala wai za ta alta fas'alillaha kaka tambaye bayun Allah ka tambaye wanda yayi wanda yayi bayun shi Allah sai ya sai ya baka murihe da kisalauci ya mal jabir azaba kinnan wa alam waje to mu kara gaba wai idasta'inta fasta'in billah in za ka nemi taimako kuma ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu wasu almajirai guda biyu ‘yan bara da zamani yana jin kowai ta mutu daular abbasiya ko umawiyya suna suna bara ko san ba yau aka fara wannan sana'ar ba ko an jima ana yi suka fito guda in ya fito sai ya ce ya Allah ka bani daga falalarka ya Allah ka bani daga falalarka daga rahamarka guda sai sai yazo ya ce ya Allah ka bada mu bakin gidan sarki yake sake barar ya Allah ka bani daga falalar ummu Ja'far Allah ka bani daga falalar ummu ummu Ja'far yanzu ummu Ja'far tana jin addu'o'in wanda ya ce Allah ya bashi daga falalarsa sai ta ɗauko kaza haka kaza sai ta, ta buɗe cikinta sai ta sanya zinariya sanya zinariya sai a liƙe a yi mai shukin zinariya a ciki sai a sanya a liƙiƙe ta sai ta zo wanda ta ce wanda ya ce Allah ka azita mu daga falalar umu jafa sai ta bashi wannan kazar shi kuma wancan gudan da ya ce Allah ka ba mu daga falalarsa sai ta bashi dirhami guda biyu ta bashi dirhami guda biyu yanzu mai kaza da shi ba kaza ke so ko yake so kai ba ni dirabin nan naka bi ga kaza ta yi da ita kun bayyana sai ya karbi kazar ya bashi dirhami guda biyu ya je gida ya ce wa iyalinsa a soya kaza su ci wanda aka gudu kaza zina zinariya ce ke ciki aka fadala Allah ta tabbata ko bata tabbata ba sai ya kimshi gobe aka yi tobara wancan ya ce ya Allah ka babu daga yake cewa ya Allah ka bani daga fadalar ummu Ja'far wannan gwamnati ya halaka babu daga falallarka ta sake maimaitawa ta dago kazar ta cika ta da zinariya ta mika ba wancan wanda ke neman falallarsu ta ba wancan dirhami guda biyu mai dirhami guda biyu mai kaza ya nemi mai dirhami guda biyu ya sai kazar sa ya sai har yau ya bashi bai gaya mai wade kasan irin irin irin abun da aka yi na na na biri ne ku kwado na biri ba ba wanda ya magana bai ce komi ba haka ake yi haka ake ta yi sai wata ta kira su ta ce wai ban gane ba kai har yanzu abin da muke baka bai isa ba ka ce yomi kike bani kullun kaza ce ni ba na ci matin kazar kullun kaza kike bani ni ban da bukata da kaza kuɗi nike so ka ce ai baka taba cin kazar ba ce a shi kawai wancan yake sai da ma dirhami bi ka ce yo kazar nan abin da ke ciki ya linka dirhami dubu kullum mun baka har yanzu kaga mu abin da muke so ka gane Allah shine ke bayarwa mu ba wa iya maka komi wancan da ya roƙa daga falalar Allah subhanahu wataala ya Allah ya basa kai da kake da bazala ba kuma har yanzu baka baka wuce bukatar rayuwa ba daka Allah subhanahu wataala dukkanin masu taimaka ma wannan addini Allah ya taimake su duk inda suke duk mai kawo gudunmuwa a tafiyar sunna Allah subhanahu wataala ya kawo gudunmuwa a rayuwarsa Allah ya tsare mu da tsarewarsa ya kare mu da kariyarsa duk alkhairin da Allah yake sada bayansa na gari Allah ya sada mu da shi sharin da Allah yake kare bayinsa na gari Allah ya kare mu da shi muna tawassu da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna tumi wata bukata ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya muna akwai ƴan uwa da yawa suna barin addu'a ta halussan mu Allah ka san su ka san abin da suke nema na bukatuwa Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah kai ke yi Allah kai musu ya Allah kai ke yi Allah kai musu ya Allah kai mu kai musu baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته